بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا حياة مرحوما تفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته bayan kan uwa muna daga da shugaban Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa ya da shi da amincewa shirka shi haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi da wajen sarki shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe a kiyama ba hujja a kanmu ba kusan ƙarshen abin da muka karanta a darasin da ya gabata shi ne fadar mawallafin da ya faɗi maganar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa sabaqal mufarridun qalu wa mal mufarriduna قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات wato manzo sallallahu alaihi wa sallam ce waɗanda suke almufarriduna a suna da rigayi sahabbai suka ce me ake nufi da almufarriduna manzo Allah ce al-zakiri al-zakiruna kathira waɗanda suke ambaton Allah da yawa maza wa zakirati da kuma masu ambaton Allah da yawa mata wannan ko ya biyo karkashin fadan Allah da yace ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran katira wa sabbihuhu bukratan wa asila a lokacin da Allah ke kiran waɗanda suka yi imani cewa su ambaci Allah ambato mai yawa sannan su yi tasbihi don tsarkake shi a safi da yamma to shi mawallafin littafin Imam Sa'di Allah ya masa rahama sai sa wali min abiyat ina da wasu baitoci wanda suke da munasaba da ambaton Allah madaukakin sarki sai ya ga a cikin takaitaccen sharhi ko ta'aliki da yake yi wa littafin shi na asairu ilallah wa darul akhira wanda aka sanya masa suna da ad-durrul fakhira lalle akwai bukatun ya kawo waɗannan baitocin domin za su yi munasaba da gabar magana da yake tattaunawa kai to sai ce wa kun zakiran lillahi fi kulli halatin فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله الأرش سرا ومعلنا يزيل الشكا والهم عنك ويضرب ويجلب للخيرات دينا وآجلا وإن ياتك الوسواس يوم يشرع وقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذاكرات في السبت مقرن ووصى معاذا يستهين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لم يزل رقبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد وأخبر أن الذكر يبقى بجنبه وينقضي التكليف حين يخلد ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب العلاج ومرشد وينهى الفتى عن غيه ونميمة وعن كل كور للديانة مفسد لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد تسمى لمن يشي وكن ذاكرا لله ka zama mai ambaton Allah fi kulli hala a kowane lokaci domin ta hanyar hakan ne harshenka zai ɗaitu da ambaton Allah ma'ana harshenka ya zama ɗanyi da ambaton Allah falaisa li zikirin lahi waqtun muqayyadu ambaton Allah baya da wani lokaci iya kallaci domin mu sani ambaton Allah asnaf ne karanta alkur'ani ambaton Allah ne istighfari ambaton Allah ne salatin annabi ambaton Allah ne hailala ambaton Allah ne ma'ana ka shagaltu kamar yadda hankali harshenka ya sarku da ambaton Allah fa zikiru ilahi arshi ambaton ubangijin al'arshi sirran wa mu'lana a ambace shi a boye a kuma ambace shi a bayyane yin hakan yuzilu shaqa yakan kawar da shaƙiyanci walhamma da damuwa an ka daga barinka wa ya turudu yakan kore ma waɗannan abubuwa domin a shaƙa walham suna daga cikin bakin cikin da ke zamun zuciya idan zuciya ta kamu da ciwon ashaƙa wato akan samu kasawa shi da ƙeƙashewar zuciya ya zama mai zuciyan yana sabawa Allah baya ji a jika cewa yana sabawa Allah gaban shi baya faduwa baya yin nadama to yawan ambaton Allah yakan mai da zuciyar mutum ta koma danya a lokacin da ambaton Allah ke yin tasiri a cikin zukatan a lokacin da idan mutum ya aiwatar da ba daidai ba sai tsoron Allah madaukin sarki ya kama shi sannan wani sa'in damuwa da ke baibaye mutum yanzu sai ka ji mutum ya ce maka shi yakan jiran shi ya baci damuwa ta kama shi amma bai san me ya bata masa rai ba wani fuskar shi kawai za ta yi za ka san cewa ba shi ne wanda ka sani din ba domin fuskar shi ba fuska ba ce wanda ka sani ka tambaye shi wani mai ke damun kai ce maka to amma na ga alama a fuskar ka zai ce ma shi ma haka yake ji wato akwai damuwa a ran shi amma me ya bata masa rai me ya dame shi bai sani ba to abin da ke jefa mutum hali irin wannan shine karancin ambaton Allah madaukakin sarki amma idan mutum ya tsara al'amuran shi ya cika rayuwar shi da ambaton Allah ba wani abin da zai dame shi ya bata masa rai balantana a yi tunanin zai haifa mar hawan jini ko abin da ya kama da wani domin daga cikin abin da ke sanya mutane damuwa a yau karancin abin hannu dan mutum baya da kuɗi babu abinci a gidan sai hankalin shi tashi amma duk bawan da yake ambaton Allah mabakin sarki da yawa Allah zai yi masa mafita to sai malam yace fa zikru ilahi al-arshi fa arshi sirran wa maulana wa maulana yuzilu shaka wal hamma an kawai darudu wa yajlibu al-khairat kuma ambaton Allah alherai yake jawo maka dainin anan duniya wa ajila da kuma gobe kiyama zaka samu hasana anan duniya ka samu rayuwa ta ibada ka samu nishadi dini sannan gobe kiyama Allah ya baka aljanna wa in yatika al-waswas idan wasu wasi domin shaidan yakan yi amfani da zuciyanka ta hanyar jajjefa maka wasu wasi idan akwai wasu wasi a cikin zuciyar mutum karanci mutum ke samun nutsuwa da zai bauta wa Allah madaukakin sarki shi yasa kaga kullum manufan shaidan ga dan adam lokacin da ka nufaci zaka bauta wa Allah ko ma wata irin bauta ce ya shagaltar da kai domin ya hana ma jin daɗin gani da Allah madaukakin sarki musamman lokacin sallah idan ka shiga sallah akwai tunanin da ba ka yin shi a wajen sallah amma da ka fara shi dan sai ya kawo mashi ka tuna abu kaza ka tuna abu kaza ka tuna abu kaza to wanda tabi'an shi an baton Allah zai jawo maka alherai a duniya da kuma lahira wa in ya atikal waswasu yawman idan da waswasi zai addabe ka gallabe ka wata rana yusharradu za a watsa shi a daidaita shi a tarwatsa damuwar da ke cikin ranka mun fahimta da kyau idan shi dan yayin gurin samun waswasi wani sa'in ta hanyar yankurin ya sanya maka saba wa Allah ɗaukin sarki shi sa Allah ya kawo in ma ya zama na kamar shaytani nazbu fasir billah a duk lokacin da shi danki yankurin ya sanya ma tunanin ka saba wa Allah ka nemi taimakon Allah madaukakin sarki to yawaita istighfari bango ne mai karfi tsakanin shaytan da kuma karsa mugun tunani a cikin zuciya wa kad akhbara al-muqtar yawm al-sahadi wata ran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ya labarta wa sahabban shi bi anna kaseera dhikri fi sabiki mufrid mai yawan ambaton Allah mufrid shine mufrid fi sabiki ta hanyar tserewa ta hanyar shiga gaba ta hanyar samun matsayin daraja a wurin Allah madaukakin sarki shine karshen abin da muka karanta a darasin da gabata na wancan satin wa samu adam sannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wa Mu'adh bin Jabal wasiya yasta'idu ilahu ya nemi taimakon ubangijin shi ala zikirhi ta hanyar ambaton shi wa shukuri da kuma godiya zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan ya abudu ya bauta wa ubangiji bil husni cikin kyautayi ma'ana irin yadda manzon Allah ya karanta su cikin wasiyar da manzon Allah ya yi wa Mu'az bin Jabal shine yawaita ambaton Allah wa ausa li shakhsin qad ata li nasihatin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wa wani mutum wasiya a lokacin da mutumin ya zo yana neman manzo Allah ya masa nasiha wa qad kana fi hamli shara'i yujhad mutumin da yake nuna kwazo da mayar da hankali wajen daukan nauye-nauyen shari'a manzo Allah ce masbi Allah ya zalla raqaban lisanu kada harshenka ya gushe yana mai danye hazi harshenka kar ya gushe yana mai danye taka da ambaton Allah tu'inu ala kulli umur da shi ne za ka nemi taimako ga dukkanin al'amurra ko za ka taimaki kanka akan al'amurra duka wata sirri kuma da shi ne za ka tabbata ka samu daraja a wurin Allah wa akbar manzo Allah ya bada labari annabi zikira ambaton Allah gharsun li ahlihi bi jannati adnin gharsun da shi ne bi jannati adnin a aljanna ta zama li ahlihi ga masu yi gwargwadon yadda kake yawaita ambaton Allah gwargwadon itacen da za a daddasa mu a aljanna wal masakin sannan ga wuraren zama gidaje tun hadu wanda za a shimfiɗa su ɗabi'ar ɗan adam ko a nan duniya in ya samu wadata yakan so ya gina gida mai yalwa ya kuma sanya fulawoyi masu kyau haka wani sa'in cikin abin da zai shuka zai so a ce akwai waɗanda suke da dada kamar mangwaro gwaba da abin da ya kama da wannan to ɗan adam bai sani idan ka bauta wa Allah bautan da ya cancanta Allah ya ma sakamako ya baka aljanna gwargwadon koyi da annabin shi gwargwadon karfin ikhlasin ka gwargwadon sakamakon da Allah madaukakin sarki zai yi manzo Allah ya faɗa cewa a cikin aljanna akwai abin da ido bai taɓa gani duk wani tsari na zamantakewa ko shiryawa rai jin daɗi a nan duniya da idan ɗan adam ya gani ya yi sha'awa to a aljanna akwai abin da idon ɗan adam bai taɓa gani duk wani sauti mai daɗi wanda ran mutum ke so ko ma wani iri ne to a aljanna akwai sautin da ɗan adam bai taɓa ɗarsawa kai hatta ma tunani na zuciya amma wannan zai zo gwargwadon yadda bawa ya ambaci ubangiji shi kuma ya samu kusanci da Allah madaukakin sarki wato ya isa abin sha'awa da zaman aljanna ga wanda Allah madaukakin sarki ya bashi na roƙon Allah ya kaddara mana ko aljanna Allah ya yi alƙawarin waɗanda za su zauna a aljanna ba za su mutu domin su fara rashin lafiya ne ciwo ne da zaran shekarunka sun haura shekara arba'in komai na iya faruwa a rayuwarka ka kai shekara arba'in duk abin da ya canza a rayuwanka kar ka yi mamaki ka kai wurin ganin ka zai iya canzawa jin ka zai iya canzawa ɗanɗanan ka zai iya canzawa ƙarfin ka zai iya canzawa ba ƙaruwa zai yi ba raguwa zai yi to amma sai Allah madaukin sarki ya daidaita rayuwar yan aljanna rayuwa ce da za a yi ta kalan ɗaya da Allah zai kaddara da kakanka da babanka da kai da ɗanka da jikanka ku shiga aljanna za ka sami kudin matasa mai samari ne masu jini a ciki amma ka san wannan babansa ne ka san wannan kakanka ne amma a lokacin kowa matashi ne mai karfi mai kuma jini a ciki sai Allah ya hukunta ba maganan bawani a aljanna balantana bayan gudu domin matsala ne idan kana zaune idan sun buƙaci fita ba ka da nutsuwa sai idan sun fita ko a ko'ina kake wannan yasa duk yadda aka shirya wuri ya kai haduwa to dole sai an yi inda za a biya bukata ko a ina ne dole to a aljanna sai aka ce babu maganin wannan to balantana rashin lafiya a ce mutum sai ya ga likita abu kaza ke damunka sai an yi ma operation da abin da ya kama da wani babu ba za ka tsufa ba ba za ka yi rashin lafiya ba ba maganin talauci ake ba ba ruwanka da kokowar sayan masara ba ruwanka da maganin an rubuto makaci ya za ka yi ya za ka yi ba ruwanka da maganin jami'a za a yi ya za a yi biyawa yaro kudin jarabawa mai qualification ba duk ba maganin wannan yanzu an je wurin an je tudun an tsira abinda ubangiji ke bukata lamun ce ma wannan kawai kai koyi da abinda manzon shi ya fara kuma an baka lokaci gwargwado an baka rata na taɓa gaya muku da hikima ta Allah ɗaya daga cikin malami ya rubuta cewa bayan kammala duk abin da zai biyo bayan fitowa da kabari lokacin da 'yan aljanna suka sha ruwa a tafkin alkawar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ruwan shi fari ne kamar nono kamar madara yana da daɗi ya fi zumuwa daɗi sannan kofuffuka ne a kewaye da tafkin kowa kofin shi daban ba za ka je ka rika sha ka bani ba wani ya sha aje ka dauka a'a ai ko a wurare inda aka ci gaba wani bai shan ruwa da kofin da wani sha ruwa misali yanzu wanda ya je saudiya a haramai kuloli ne da ruwan zanzam a ciki ga inda za ka zara sabo ne in ka saka ajiye wannan kuma ya gama aiki kowa kofi ne da la'ura la'a baya da makama haka zai dauka ya sha ruwan idan mutum ya sha kuma aljanna zai nufa gidan shi zai tafi to ba wanda zai raka gida kowa ya san gidan shi yan aljanna za su tafi aljanna yanda ka san idan an tashi daga masallacin juma'a wa ki raka wani gida kowa san daga inda su kai ma za ka kama hanyar ka totar kasan inda za ka ci ba kuma tambaya za ka yi ba an ce wai gidana yana layin layi kaza gida mai namba kaza da Allah ina ne ba maganin wannan kai tsaye za ka je gidanka wato shi sa al'amura aka abin mawaki wurin yadda ake sifanta fadin aljannar Allah ke cewa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh arduha fadin ta sama da ƙasa yanzu ka kaddara idan ya kasance nan shine fadin ai ka san tsawon ya fadin kenan wurin sai ka ce fadin sama da ƙasa to amma za ku sha ruwa a mashaya kuma kowa da gida kaga kenan ka sauwara yaya abin zai kasance ya fi karfin tunaninka abin da ake bukata ka yi imani kuma idan ka shiga gidanka ba wai sallama za ka yi ba da kai da matan gidan a ido ido ishi to ni ne dai mai gidanku aka tuzo na kusa mun fahimta yanda ka san a nan a duniya ka fita ka bar iyalinka bayan kammala bukatunka kuma ka koma haka za ka fita ka san su sun ka a yi makalari da mahimmi ka shiga duk abin da idan kake bukata a gidan haka za ka samu ba za ka zauna a falonka ba ka ga kujerun ba su yi maka ba ko tagoyin ba su yi ma ba a komai ya yi da kuma hali zai sa ka tashi ka fita ka sake dawowa za a canza duk kayan da suke nan wurin wanda aka kawo kuma sun fi wancan kyau wancan kala sun wuce har abada ba su dawo in banda Allah zai yi har abada ba su dawo wancan kala wa ya kwashi ba ku sani ba ku zo ku yi kai raha kai da iyalin ku gwargwadon abin da Allah madaukin sarki ya ba ku to shi yasa cikin abubuwan da Allah ya san kana so nau'i ya yi idacen wannan sai Allah ya sanya maka su aljanna lambu ne mai kyau ka je abin da kake bukata ka cira ka ci zaka samu ka cira ka ci karshe ma Allah ya san bukatar ka da yara kanana shi yasa malamai suka yi sabani cewa shin wai aljanna akwai haihuwa ko ba a duniya dai an san haihuwa haka ce ta wahala wata in ta samu cikin wahala hatta haihu wahala shin a aljannan ma akwai haihuwa wasu suka ce akwai haihuwa wasu suka ce a babu ibn qayyim Allah masa rahama a littafin jina al-kabiru shafi'a ya kawo wannan magana wasu sun faɗa sun ce da ɗaukan cikin da haihuwar da yayin shi da zama ɗan matashi matashi haka duk cikin awa da yanyan gari wasu kuma suka ce a tun da Allah ya faɗa cewa a ciki akwai wildan muhallabi za a yi ta kun hasib da kun da wani sura ce zan siya gari yara ne Allah zai kama su masu sau ba sa damu ba sa yi matashi balantana ka damace su ko misali wa yake musu wanka wa yake musu wanki ba kai baka sani ba yanzu kana zaune kawai a falon ka kana hutawa sai ranka ya raya ma ina ma ka ga wani yaro ya shigo sai ka ganshi ya shigo kuma a wance a goge lafiya da wani kai dai masu dinki baka sani ba a wani shago aka so kayan baka sani ba amma dai kayan masu kyau kuma irin wanda kake so an ka so gani da jallabiya jallabiya zaka yi inda za ka riya cewa ina ma ka ganshi da babban riga da hula da haka za ka ganshi shigo maka kuma in ya kare zarafin shi fita to haka tsarin aljanna zai kasance shi yasa ma Allah madaukin sarki ya ambaci aljanna da aljanna saboda yanayin ta mai kyau ba sanyi bane irin sanyin da zai cutar da kai wanda sai ka buƙaci abin da zai dumama daki ba kuma zafi take da akwai ba balantana ka ce sai ka nima abin da zai sanya ma daki to haka Allah madaukin sarki ya kaddara kuma gwargwadon matan da aka baka aljanna ba ka ganin kishi tsakaninsu ba ka ganin kishi balantana ka ce ka san tsakanin wani da wance ba a zaman lafiya komai zai iya faruwa a zaman lafiya ake tsakanin su domin ta kishi ta kare kowa na mutunta kowa shi yasa manzo Allah sai ke cewa hatta ta bangaren saduwa da iyali dan aljanna za a bashi karfi na mutum 70 karfin saduwa da iyali ba za ka ji wai ka sadu da iyalinka ba har ka ji ka gaji jikinka na ciwo a ba mu ganin wannan sai aka samu da iyalin da yadda suke so hatta abinci ka ce ka ci ka ci ka ci yanzu ka cikin ka ya ci ka ya yi baran jan baran jan kara sai za ka ci ba za ka samu wannan ba duk za ka ci abincin ka ci abincin ka ci abincin idan ka ɗauki abin sha ka sha shi ke nan ruwan za ka ji cikin ka ba wani damuwa tare da kai har wani malami ce saboda kula da bukatun ɗan adam da Allah ke yi ya ce a cikin aljanna suna da kasuwanni inda suke zuwa ba don kuma abin ya fi karfin abba ma gida ba domin wani sa'i za ka samu mutum magidanci ne zai iya tura yaron shi a somar duk abin da yake da bukata amma sai ya dauki iyalin shi a mota a tafi ajiye a yi sayayya nau'in nishadi ne shi to aljanna ma akwai wani to amma wake salon shaguna a buɗe suke idan shagon riguna kake so za ka ci ka ɗauki abin da kake so idan hula kake bukata in takalma idan ma shago kake so na kayan marmari ko lemuka za ka je ka iske abu da suke ba dan babu a gidanka ba kawai saboda Allah ya san irin wannan na sanya maka nishadi a duniya sai a baka wannan dama sai ka kika amma da kana zaune a gida ka bukaci hakan hakan za a yi maka to yanzu da Allah da irin wannan idan dan adam ya dubi sifofi na aljanna da Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani da abin da ya tattalarwa da bayan shi da garbi me zai bata ma lokaci a duniya me za ka rasa a duniya har ka samu kanka cikin damuwa da bakin ciki in ba ibadan Allah madaukin sarki ba me zai sanya ka nishadi kai farin ciki har kamar kai kuke ka tashi in ba don Allah ba shi yasa har kullum wanda Allah ya musu muwafaka suke jin dandanon ibada kakan iya gane damuwa a fuskansu da bacin rai a zukatansu idan sun samu wani matsala a cikin ibadarsu shi ya sa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam al'amarin duniya ba ya sanya shi damuwa har ya bata rai in daga bacin rai shi magana ce akan addini shi ya sa kullum sai ka samu Allah ya faɗaitar da mu aljanna kullum ya faɗaitar da mu ku yi aiki wanda ya aljanna za a ba shi kaza wani lokaci a kwaɗe da kai da gine-gine da ke cikinta wani lokacin da dabbanin da ke cikinta wani lokaci da nau'in abin shan da ke cikinta a ce ma akwai korama ta ruwa akwai korama ta madara akwai korama ta giya akwai korama ta gasunan wani lokaci a kwaɗaitar da kai da tufafin da ke gidan aljanna haka nau'in abubuwan da ranka yi su kuma wata hikima ta Allah da za ka duba ka ga wani fili kawai sai ranka ya baka cewa kai ba so samu ne nan wurin kana son ya zama lambu mai kyau to kuma sai ya zama lambun irin yadda ranka yake so ba bukatan sai an kawo ma'aikata an zo an gyara wurin an yi sassabe an kawo itacen an dasa ba bukatan wannan kuma da za ka ga lambun a wurin ka ce nan kamata ya a ce wani tafki ne a wurin mai kyau haka da tsuntsaye kuma haka za ka gani ba abin da ya gagara Allah abin da Allah madaukin sarki ke bukata a wurin bawa duk abin da ya ce ka yi ka yi abin da ya hana ka bari ka bari gobe alƙiyama duk abin da kake so shi zai yi maka abin da baka so ba zai maka ba bacin rai na sakan ɗaya sakan ɗaya tak dan aljanna bai gabuwa shi kamar yadda dan wuta baya haduwa da farin ciki ko da sakan ɗaya to ya za a jikin mutum ya iya jurewa azaban Allah madaukakin sarki ba zai iya ba yanzu kuna tsammanin da za a ɗauki wuta a nan wurin mu zauna minti goma akwai wanda ba zai yi tafiya sai mu ba minti goma mu zauna nan babu wuta ba fanka akwai wanda ba zai jiki ba in ka samu wanda bai jiki za a ce bai lafiya amma dai mutum lafiya ƙaji zai jiki to shi yasa sai mun zo Allah ke cewa malik ya faɗa baitin yake magana sai ke cewa wa akhbara anna dhikra gharsul li ahlihi bi jannati adnin wal masakinu tumharu wallahi akwai wani abu da ya taɓa taji muna sudan da ke can muka fara karanta alfafikin shafiya tare da ɗalibai wanda ganin yadda muka ɗan a amfani da ita ne ma da na sake dawowa nan da shi to musanya ta a cikin jerin da kan zamu karanta kan makaranta to da kisan galibi ba ka da wasu tsoro da muka yi sallan isha'i wanda zai ci abinci ci abinci wanda zai bari kuma sai zuwa gaba mukan zauna sai muka karfe daya karfe biyu wani sa'an har karfe musamman idan ka san ba ka lakta gobe sai muka karfe uku muna darasi da ɗalibai abin da ya shafi darussan hadisi ne darussan fiqh ne da kuma darussan ruba cikin abin da muka karanta da ɗaliban mun karanta ita nuniya ta ibnu qayyim Allah ya masa akwai wani malami daga cikin malaman mu sai ya zo wurin da muke tafi sai ya zauna shi bai jan hausa amma larabci yake ji ba larabi to wani sa'in idan na karanta haka ne bayani bayani sai ji ɗaliban su gida dariya sai ya tambaye ni me nace musu sai ya gaya musu to idan akwai ƙarin bayani kuma da zai yi mana sai yi mana to lokacin da muka shigo inda yake sifanta aljanna wato fuskokin ɗaliban za a da ce akwai nishaɗi wani lokaci ya zo ya zauna da muka yi darasi muka yi darasi mutane sai ya shiga bayani shi malami kan aljanna kawo hadisi da ayu da kawo hadisi da ayu wallahi a wannan wurin ba wanda bai kuka ba sannan kuma sai ya magana akan marubucin shi duk da kayi neman shi da ilimi malaman shi abokan karatun shi da kuma ɗalibai to abin al'ajabi a wannan daren ne ina da muna wannan majalisun azoni muka ji ana kiran sallah masallacin jami'a sai kowa ya tashi da nishadi a rashi dare da ya sake zagayowa sai ya zama kan abin da ya faru sai aka dinga tattaunawa kowa yana faɗin shi iya fahimta shi da aljanna karshe dai ba mu darasi a wannan daren ba in ta'alika daga bakin abokan karatu haka ake ce wani ce shi ma ya fahimci abu kaza a hadisi kaza wani ce ji ba aya kaza da Allah ce kaza haka haka ne kika nawa abin da ya ban mamaki lokacin da na koma ɗakin kwanta wajen son karfe da saura to abin da na yi ta tunani akan shi shin aljannan da Allah madaukakin sarki ke yi wa mutane muwafaka wanda duk yadda ka kai matukan tunani ka gano sifanta aljanna ta wuce da mutu kuma hanya ɗaya ce tilo da mutum zai bi shige da shi ne yiwa manzon Allah da da kuma ikilas to fata na da kwaɗayi na dacewa su yi ibada abinda nake jin tsoro kuma ibtila'i daga Allah ba sai na ke ta tunanin abinda muka tattauna tsakanin abokan karatun da abinda malam ya faɗa jiya bacci ɗauki wallahi sai dai mafarki na gani cikin wani irin daji mai kyau ni ban taɓa ganin irin daji mai kyau ko abu amma ba ni da wani damuwa ko tsoro duk da kasanto ni kaɗai ne haka na tafi na tafi na tafi ina tafiya sai na gama da wasu daga cikin abokan karatun sai nake ce musu ina za ku suka ce gidan ibul qayyim za su sai nace daman anan gidan shi yake suka ce sai su tuni wallahi ba na abin mamaki muka iske wasu idanu na ruwa haka irin fawara ruwa ya fito daga nan ya tsakkuwa ya fada nan haka karshe ne sai muka hangi wani babban gate daga nesa ni ba zan iya sifanta yaya wurin kyan shi yake da yanayin ginin yadda yake ba amma mu duka cikin nishadi muka je kofar wurin kafin mu isa kofar gate sai ya buɗe haka sai muka shiga muka samu kan ma'aurin babban falo muka ga littafai ne ko ina a cikin bangon falo amma iya ganin ka can abu kaza ne can abu kaza mun zauna muna ta ajibi wani mutum ya fito sai ya muka ce malam yake son gani ce bari a magana ya shiga mun muna ta kalle kalle mun zama kamar yan kauye haka ya fito sai sha mana malam yana zuwa malam din bai kai ya fito ba kuma lokacin sallah ya tada wallahi na dade ina ta ajibi da wannan to sai na gaskiya ne idan mutum ya sanya abu a ran shi ya sanya abu a ran shi to sai Allah ya kaddare shi wani mafalki makamanci irin wannan ni dai a wannan daren tunani nake da wurin shi yasa wani malami sai wani mutum ya je wai yana son a bashi addu'ar da zai ga annabi a cikin mafarki sai ta bada kuɗi in aka bashi in ya yi addu'ar shiru ba labari sai dai samu wani malami mai hikima sai ce shi annabi yake so gani a mafarki amma an yi ta cewa ya karanta abu kaza ya karanta abu kaza shiru ba labari yana son malamin ya taimaka masa sai to za a taimaka maka sai ka samu wake a dafa maka shi kuma da lokaci ne lokacin zafi irin wannan lokacin sai a tawaki zalla a kuma sa mai isa ka karya da shi da safe karka shago kuma da rana in yi ka sake cin waken ka cika cikin karka shago haka da dare sai ce shi yace abinda kai mafarki ka zo ka gaya ni ya ci wake da safe bai shago ba sha kuma rana ta doke shi zai ji shiwa haka da rana ci waken da kuma da dare da haka dai kwanta tsawon daren shi mafarkin ruwa da zai gan shiga a gindin karfi zai sha ruwa ya je gindin famfo zai sha ruwa yana wasa a tafi karshe tashi ya tsaki shi to shi wannan bai faga da wani abu ba da safe a fusace zo wajen malam ga abin da yake yace to abin da yake so ya ce ma karka wahala kanka yace wataƙila da ka sanya tunanin manzon Allah a ranka tunani da gaskiya tare da dabbaka sunna shi wataƙila sai Allah maka muwafaka amma kar ka yaudar kanka ya zama wani abu ne a ranka daban ba annabi ba sannan kawai a baka addu'a ka ga annabi a sama sai shi yaudar ka zai yace ina ji ma tsoron kada shi dan ya samu dama akan ka ya ma bayyana gare ka cikin mafarki da wata sifa daban wanda ba annabi ba ne to sai ya zama abin akwai abin sha'awa akwai abin kayi kwarai da gaske ubangiji ya mana muwafaka sai shawa akbar ya ba da labarin annallaha ya zukuru abdahu Allah madaukin sarki zai ambaci bawon shi a lokacin da kake ambaton Allah Allah zai ambace ka wa ma'ahu tare da shi kuma Allah na tare da shi sannan yusaddidu Allah ne zai zai rika daidaita shi ala kullil umuri akan dukkanin al'amuran shi wa akhbar ya ba da labari Allah zikira cewa ambaton Allah ya buga bi jambihi zai wanzu tare da mutum wa yanqadiu taklifu sannan dukkanin wahalhalu za su yanke wa mutum shi da yukallabu lokacin da aka dawo da mutum ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب العلاج ومرشد ولو لم يكن كودا باب أبن دي كسنشي في ذكره سكن أبتن الله غير أنه طريق إلى حب العلاج sai cewa ambaton Allah ta farki ne da zai jagorance ka zuwa ga son Allah wa murshidu da shi yadda kai wa yan alfata kuma ya hana matashi an ghayyihi daga baran bata wa namimatin da annamimanci wa an kulli qawlin daga dukkanin magana mufsidu batacciyar magana liddiyana a addinance ko da babu komai sai wannan abin da za ka rabu da shi la kana lana hazzun azimun da tabbas muna da rabo mai girma wa ragba muna da kwadayi da sha'awa zuwa ga ambaton Allah bi kasarati dhikrillahi da yawan ambaton Allah ni'mal muwahhadu ma dalla da abin kadaita ba walakin na sai dai cewa mu min jahalina saboda rashin sanin mu kalla zikiruna sai ambaton Allah mu ya zama kadan kama kalla minna lil ilahi ta'abbudu kamar yadda at-ta'abbudu bautawa Allah kallamin na yi karanci a cikin to haka ambaton Allah ya karanci a cikin wa zikirullahi nurul zakir ambaton Allah haske ne ga mai ambaton Allah fi kalbihi a zuciyar shi wa fi qaulihi da cikin maganar shi wa fi kabrihi da kabarin shi wa yawma hashrihi da kuma ran za a da mutum wallahu musta'an Allah shine abin neman ki to sai malam ya koma kan hanyar shi sai sai ya taqarrabuna ila al-malik bi fi'lihim ta'atihi wa tarki lil-isyan su waɗancan bayi na Allah ya takarrabu na ilal maliki bi fi'ilihim suna neman kusanta zuwa ga Allah bi fi'ilihim da ayyukansu ba sa tunkaro da cewa babana wani ne wato su ba ɗan tayi nisa ba mun fahimta da kyau har kullum idan ka ji mutum yana cewa aini babana wani ko ina da ɗawa ne ko uwawanci a al'amarin nashi akwai akwai haɗari a ciki suna kusantan Allah maɗauki zarki bi fi'ilihim aikinsu ta'ati yi masda'a wa tarkil isyani da barin sababa hadhihi al'amal allati yutaqarrabu ila Allah waɗannan ayyukan allati tuqarribu ila Allah su ne ayyukan da ke kusantar da mutum zuwa ga Allah wa tusilu ilai su sadar da mutum zuwa gare shi wa huwa fi'lu ta'atihi shine aiwatar da yi wa Allah ta'a la siyama al-fara'id musamman abubuwan da Allah ya farlanta wa tarka ma'asihi da barin sabama kama fil hadith al-qudusi kamar yanda yazo a cikin hadisi qudusi yace wa ma tabarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraftuhu alayhi bawa na bai kusanta zuwa gare ni ba da wani abu mafi soyuwa gare ni sama da abin da abin da farlanta kan shi ma'ana duk abin da zai kusanta ka da Allah madaukakin sarki ba kamar abin da Allah ya farlanta maka ba yanzu misali mutum bai tsare azumin farilla ba kuma yau ta azumin nafila mutum bai kula da sallan farilla ba kuma yau ta azumin sallan nafila mutum bai kula da bayar da zakka bayan zakka ta waje ba kan shi ba sannan kuma sadaka a abin da ke kusanta da mutum da ubangijin shi shine abin da Allah ya farlanta wala yazalu abdi bawana ba zai bushe ba ya taƙarraba yana kusanta zuwa gare ni bin nawafil da nafilfili hatta uhibbahu har sai na so shi ne ba kuma kammala yake cewa al'amarin shi ne a so ka ba ka so ba idan ka kai matakin da Allah zai so ka to kai kai nasara to amma wani matakai za ka bi har Allah ya so ka wani mataki za ka bi Allah ya so ka ka bi abin da manzon Allah ya so da shi in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kaga shi idan kana son ka samu san Allah madaukin sarki za ka so za ka manzo Allah amma yau sai ka zo ka rubuta kasida ka waƙe manzo Allah da duk watakila ma a yi mai kai da abin da ya kamata manzo Allah ya sifantu da shi da ma wanda bai kamata ya sifantu da shi ba kuma sai ka ajiye sallah a gefe guda ka ajiye karatun alkur'ani ka ajiye sada zumunta komai ba ruwanka da shi sannan ka ce wai tsantsan san wannan da kai shi a baki kawai shi zai kusanta da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan ba laifi ba domin bayan da za a yi a haɗa san Allah da kuma sabawa Allah har idan mutum ya yi tunani irin wannan cewa zai samu kusancin Allah madaukakin sarki ba tare da tsare farin ba a'a to yayi zargin shi in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wal ikthar min an-nawafil to ali hada hudu saboda haka sai na faɗa cewa fi'il fara'id wan nawafil da abuhum ma'a ru'yati at-taqsir wan nuqsan fi'il fara'id su bayi nagari aiwatar da abin da Allah ya farlanta a kansu wannan wafi da na fili da abubuwan shi ne aikinsu ne da gobe shi ne abin da suka mai da hankali ma'arufu ya tafsir amma tare da ganin kasawa wannan kusani da kuma tawaya ga aikin suna yi ka'in da na'i ba su fasa ba ba su da diyan za su fasa amma kullum suna ganin aikin da suka yi ba su yadda ya kamata a ce su yi ba shi yasa Ali bin Abi Talib Allah ya dade shi ce yana mamakin sahabban manzo Allah yace mutum zai kwana yana ibada wani ya kwana yana sallah wani ya kwana yana karanta Qur'ani sannan su yi sallah a bayan mafi alherin limami shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma a kare sallah ka ji mutum kuka na fitarwa yana danne kukan kukan na kwacewa kamar ya kwani na sabawa Allah da rajiya to amma ka duba rayuwar mutane a yau wani ma zai kwani na saban Allah sannan ba ma zai sallan bayan kowane imani ba kuma ya tashi washe gari cikin nishadi hankalin shi kwanci a ran shi ba ma ya ji ko ya saba wa Allah ba kuma abin da ke yaudara shi ba take da illa lafiya da Allah madaukakin sarki ya bashi da kuma wasu imkaniyar na rayuwa hada kuwal kamal wannan shine kamala wa huwa an yajtahida fi ada'i fara'idi shine mutum yayi kokari wajen bayar da abin da aka farlanta akan shi wal iktsari min an-nawafil da kuma yawaita nafilfili wa yara nafsahu muqassiran sannan ya rika wa kanshi kallon shi mutum da ya kasa shi abin da ya har yanzu da ya kallabin da ya kamata ba mufarridan mai sakaci amma har idan shi dan na kururuta ka kana jin cewa ai yanzu kai ka taka mataki a wurin Allah iri kaza iri kaza a to ba ku shakka akwai hada cikin wannan duk yanda kake ganin kai bawa misali to kar ka rika jin kanka cewa kai wani kaga shi yasa ai malaman mu Allah ya musu rahama waɗanda suka rasu mu da muke duran Allah gafarta mana ya samu suka da imani za ka samu malami babban malami ne in aka tambaye shi sunan malami sai ya ce wane sunan shi kawai zai faɗi sai cewa malam wane in kuma da za a ce mas malam wane sai ka ja ce almajiri ko kuma malam wane sai ka ja ce ma dan horo har kullum abin da ke yunkurin karewa kar ya kai kanshi inda shaidan zai yi nasara kan shi to amma yanzu mutum za ta tabbata shi da kanshi ya sunan ka ce suna malam wani ya sunan ka shek wani sunan ka alagafa ta malam wani haka to har kullum mutum ya rika wa kanshi kallon kasawa fa jitihaduhu fil a'mal kokarin shi da kwazon shi wajen ayyuka yanfi anhu al-kasla wannan shine zai kore marjuya wa ru'yat tafsirihi ganin kasawar shi yanfi anhu al-ujuba shine zai kore bar jiji da kai da girman kai alladhi yubtilu al-amala wanda yake bata ayyuka wa yufsiduha ya kuma bata su na tabbata muku imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya misra ala jalalati kadari shi yake cewa imam ahlus sunna wal jamaa yana daga cikin a'immatul arba'a Abu Hanifa Malik Ash-Shafi Ibn Hanbal idan ya biyo hanya yana tafiya sai ga a can wurin akwai waɗanda za su ce marmala ana ga ta mala da lafiya sai bi wani lungu sai ya shiga inda ma sai su yi ta kafada da kafada suna kanwa da wani shi bai ma san kowaye ba ya wuce ya da zaman lafiya mun gane to muku yanzu abin da shi dan ya kururuta mana in ka wuce da lafiya Allah kiyaye ka Allah gabata malam haka har in mutun ya wuce ba ai musa nan ba sai ji ba da wannan kurutawa ce ta shida wallahi mutanen da suka wuce wanda tarihi ya bar ambaton su ba su ne suka yi yunkurin rubuta ambaton su da kyawawan ayyukan su don a ambace su bayan sun mutu ba musulunci suke wa aiki sai Allah ya ambaton su a duniya akwai wanda sun yi rayu tare da su suna da ilimin amma saboda manufansu ya sha bamban su tuni tarihi ya manta da su shi yasa Allah ya rahama ga Ibn Usaymin yace ya ishe ka misali idan ka dubi Imam Nawawi shekarun da yayi ba shekaru bane masu yawa amma ilimin da ya bar ma ya bar wa duniya yace to abu ne da zai saka ya bar rinjayen da ta akwai ikhlasi tare da shi yace na farko idan ka dubi littafin shi arba'un Nawawi karanci ne za ka shiga gidan mutum musulmi a ce ma baya da shi a faɗin duniya ba ki daya ya ce ka dubi da tafi dinar ya musalimi karanci ne za ka je anguwa a ce masu kas anguwa ba da musalimi to wannan abin da ke zagayawa hannun mutane kenan banda ɗaliban da ya karanta da kuma rubuce rubucen da yake me ki jariba a rayuwa kamar wannan babu sabarun nufusa على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من حسان صبر النفوس سنبا رايكن سهبولي على المكاره أبسا أبوان درم باتاسو كلها دكانسو شوقا إلى ما فيه من حسان saboda begen abin da ke wurin Allah na kyautayi ko sabon asabru idan an ce asabru huwa habsun nafsi shine daure rai ko kuma tsare ta alama alama ya karbu insan a bisa abin da mutum baya so yake da an ce mutum ya hakuri idan ka baya son abu amma a ce ya hakuri idan ka nafi ribar rahman har idan akwai yardan Allah madaukakin sarki a ciki wasabaru talafatu aqsamin hakuri ya rabu gida uku sabrun ala ta'atillahi hatta yu'addiha wato shine mutun ya hakuri wajen yi wa Allah ta'a har ya zan mutun ya bayar da da'ar yadda Allah yake so na biyu shine wasabrun amma asillah hakuri daga barin saba wa Allah hatta ya turka har mutun ya bashi na uku wasabrun ala aqdarillahi al-mu'lima hakuri a bisa kaddara ta Allah wata take da zafi akwai raɗaɗi tare da ita da haka fala ya tasaffahu ba kada mutum ya ɗauki abin da sauki a nan abin nufi duk abin da Allah ya umarni bawa yi ya san bawan zai iya Allah ce ka yi sallah ya ce ka yi azumi ya ce ka fitar da zakka wani abu ne wanda akwai bukatar yin hakuri a wannan to ka roƙi Allah ya maka muwafaka ya dace ka kai wajen tsare abin da ya umarce ka kai sannan abu na biyu mutum ya hakura daga barin sabon Allah wani sa'in za ka samu rashin sabon Allah ko da akwai wahala a jiki amma dai rai tana so rai tana so mun fahimta yanzu misali in ka ɗauka masu shan giya ko masu shan taba wani daɗi ne ke cikin giya ko taba amma da kyaran tana so shi ɗan ya raya haka suke haƙura su mun fahimta idan ka duba akwai ayyuka na sabon Allah da yawa wanda masu yi jiki suke ji suna shan wahala to duk abin da ran mutum ke so matukar ya san Allah ya hana ya haƙuri daga barin wannan abin domin babu ko shakka duk abin da Allah ya umarce ka yi sai ka yi akwai hikima ka sani ko ba ku sani ba idan Allah ya hana ka abu sai karka yi akwai hikima ka sani ko ba ku sani ba sannan abu na uku shine haƙuri bisa da abin da Allah ya kaddara maka zai same ka na rashin lafiya ne talauci ne wani hali ne ma fa'iza tasirat nafsuhu an ta'atillah idan mutum rayin shi ta yi kasala ta yi cuya daga barin da'ar Allah haffaha alai to mutum ya zaburar da ran shi wa alzama'a ya tuksasa mata wa raggabaha iyaha bi tawabi to mutum sai ya shiga tunanin ladan Allah duk lokacin da ranka ya raya ma cewa ka zauna ka huta a aka nuna wa rana ta cewa kai yunkura kai aikin ibada mutum ya rizantawa kan shi wannan ya rinka tunanin cewa fa in nayi ibadan nan Allah ya ji wani zai bani da to ta hanyar haka mutum sai ya samu karsashi da kuma nishadi tare da shi wajen bauta wa ubangiji wa idza ishtadda dawani nafsihi ila ma'asiyatillah idan ko dalilan da ke jan zuciya nashi suka tsananta zuwa ga sabawa Allah kaffaha anha ya kokarin kare mun fahimta yanzu misali idan ka sanya hannu a jiwu za ka ɗauko kuɗi ka bawa wanda baya da shi ya cancanta a bashi maku bashi sai shi ɗan ya raya ma kar ka bashi kar ka bashi in ka bashi kai ma kana da matsala iri kaza domin daga lokacin da ka raya cewa za ka ɗauka ka ba mutum to shi ɗan zai billo ma matsaloli kai ma naka masu yawa na farko ya gaya ma cewa to yanzu abin da ya rage naka a jihunka dai duru duk bai wuce dubu biyar ba kai ku abin da za ka bashi wuce ne ya bari ba to zai gaya ma cewa yanzu ne tukun yau takwas ga wata ko kana samun alat sai daga wajen kwana ashirin zai gaya ma haka kuma sai ya tuno ma akwai matsaloli wani gidanka bayan lafiya za ka koma asibiti lokaci kaza sannan abincin da ke wurinka zai kai ka wata ko zai kai ka ba wallahi wani abin bukatun da kuɗi kama minci da ita kawai shedan na bakin ciki ka ɗauki naira hamsin ko naira ɗari ka ba bukaci kawai sai ya sa koma wannan karshe idan Allah ya jarrabe ka sai ka kari daga cewa yi to ka akwai gashin gaskiya bar dai in bari sai wata rana yi to amma idan ka tuna cewa wannan mutumin in ka ɗauka ka bashi ba ka san irin damuwar shi ba wani irin sakamako Allah madauki sarki zai maka dan da sai ka yanke hukunci abin ba dabaran ka bane ba hikiman ka bane ba albashin ka bane ba karfin samun ka bane tallafi na Allah madauki sarki kuma na san magidanta daga cikin mu wallahi mutum zai yi tunanin cewa ya san riko gida akwai hikima ciki akwai hikima ta Allah ciki amma duk in za a barka da dabaraka da hikima ka gidan bai riko a wurin karfin ka amma ubangiji shi ke tsaro ma al'amuran akwai sau tari abin da zai zan barazana gare ka ka shiga cikin halin kakani kariya zan yi kaza abu kaza da abu kaza sai Allah ka manta baka sani ba to idan mutum ya zabuwar da rai cewa zan yi abu kaza saboda ina ta nufi Allah zai bani to haka ake bukata mutum yi wa rai na taba gaya muku wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam wani mutum hisabi aka yi masa kiffar shi ta laifi tarin jayi kiffar shi ta ayyukan alheri da adadi mai yawa kiffa alherin a ƙasa take a kwanci duk abin da aka ɗago in aka ɗora sai a samu laifi ne sai ya kuka daga cikin masu auki shi masu kukan mai yake mai damu shi isa to ba kwakan yadda auki tafiya ga abin da ke faruwa suka ce kai da ba kammala awon ba ya ce ku kaddara abin da ke ƙasa ba in an ɗauka cewa ayyukan alheri ne an ya kuna tsammanin an ɗora da jayi wancan ayyukan sharar su ba shi haƙuri cewa ubangiji ke da rahama ne ƙarshe abin da zai rage wata kwalba yar kaɗan haka da ɗan ruwa a cikinta ita kaɗai za ta rage ya yi kukan shi su ba shi haƙuri sai ya haƙuri ya ce musu ku kaddara wannan kwalbar ko alheri ne a cikinta wannan alherin ya zai da wannan sharar amma cikin nufin Allah za a dora akan kiffa zai tabbata alherin ne a dora akan kiffar kuma yadda zai wancan ayyukan na shari'a cikin dimuwa da farin ciki zai tambaya Allah ya haka ya faru ya haka ya haka za a gaya mana cewa akwai lokacin da mutum ya zo mabukaci ne ya zo wurinka baya da gaba baya da baya kai ma lokacin da ya same ka cikin hali kake irin nashi kai ma baka da shi abin da ya rage a ajihunka za ka fifita jin tausayin shi akan tausayin kanka ka rika hasashen watakila kana da wata mafita bayan wannan kai haƙuri ka ɗauki abin da suke a jihunka ka bashi idan ka bashi wannan abin lokacin da ka bashi wannan abin saboda jin daɗi da farin ciki ya hawaye a idan shi kuma shi ne sai Allah ya sanya hawayen shi a cikin wannan mazubin haka dora kan suke da kana aiki hakan me yake nuna mana taimakawa da umma saboda har kullum abin da shedan ke tsoratar da kai shi ne talauci in ka bada za ka rasa da sai ta idan mutum ya samu kanshi a yadda irin wannan lalle ne ya nizanta wa kanshi ya kuma kwadaitar da kanshi da Allah idan koran shi ya jaji zuwa ga saba wa Allah madaukin sarki to fa ya tunani irin sakamakon da zai samu gobe alkiyama a wurin ubangiji fasabaru da haka wa hazzaraha ya tsoratar da ran shi wa balaha musifar abin da zai samu in ya saba wa Allah wa aqibata fi aliha da kuma karshen ayyukan fasabar mutajin ilayhi fi kulli al-umur dan haka hakuri abin bukata ne a kowane al'amura nazaru bi manzilati riba fahimu biha kad asbahu fi jannatin wa amani nazaru bi manzilati riba sun sabta a masafki na yarda fahimu biha kuma suna cikin yardan kadda asbahu fi jannatin wa amali sun wayi gari cikin aljanna da kuma aminci manzilatul riba mataki na yardan Allah a'ala min manzilatis sabari wato shine mafi girma sama da matakin hakuri mu gane da kyau abu ya faru gare ka kai hakuri da kuma abu ya faru gare ka ka anshi abin hannu bibi ka yarda cewa Allah ne kaddara maka haka domin akwai hakurin da zaka yi dan baka da yadda zaka mun fahimta bari mu yi ta malam Allah ya ji insha Allah ga fafa masa at takdirul fas mu dauki lafacin misali sai mutum yi ma ba daidai ba sai kaga cewa idan ta karke ma ya fi karfin ka za a yi 2-0 ga ba daidai ya maka ba kuma idan ka cinkune shi hayo ya daka ka sai kai haƙuri to kaga a nan gurin ka yi haƙuri amma ta iya yiwa sanin ya fi ƙarfin ka kesa sai kai haƙuri to amma idan mutum ya maka ba daidai ba kuma kana da ikon da za ka hukunta shi kuma sai ka bar shi ka gyale shi to anan sai malami ce fa inna sabara shi haƙuri habsun nafsi shine daure rai wa kafuha da kame ta alama ta karahu bisa ga abin da take yi ma'a wujudi munazatin fiha amma akwai munaza akwai jayayya wa bi riba idan ko an samu yarda tabba hillu flikar munaza ba ma war munaza ba maganin jayayya mun gane da kyau ka kaddara za ka je gida sai a ce maka ai wallahi ba komai a gidan nan na ga gani sai kai cewa za a yi ai hakuri amma faran naka ba jin daɗi ka je ka mika wani hannu ka ce ba ki ne ba za ka iya ba amma yanzu ka shigo gida ce a mai gida ka komai ya gare ka ce a alhamdulillah wannan ma wata ne ba ce sabuwa kuma sai kama warwara da nishadi kamar abincin aka kama ka wato yanzu ka yarda da abin da Allah madaukakin sarki kaddara maka bibi bike ne wurin yarda anillah yakan yarda da Allah a riba mutmainnin irin yarda ta mai nutsuwa mun sharhi sadari mai yalwan kirji bal rubbama talazzaza bil bala'i wani sa'in yakan ji dadin bala'i ba in ya sauka ka talazzuza ghairihi bi rakhai yanda ka san in wani ya samu kudi yake murna to kuma in ya hado talauci zai murna to mutum ya kai wannan matakin ya kai matakin yarda da Allah ke nan imam bukhari Allah masa rahama cikin tafiye-tafiyen shi wani lokaci guzurin shi ya kare ya galabaita ya salkar shi da ta rage ya dauki ruwa babu ko dubu guda a ciki karshe da ya sauko ya yi sujudi ga Allah ina godiya ga Allah madaukin sarki a bisa ni'ima da Allah ya ba sai shi Allah ina roƙon ka arzuta da hakuri da abin da ka jarabar da shi tare da cewa zai iya addu'a ubangiji ka bani ruwan da zan sha kuma Allah ba shi ruwa amma sai sha ubangiji ina godiya ga abin da kai mun na ni'ima hana ni ruwa a lokacin da ke bukatar ruwan kuma a halin tafiya yake ba kusa yake da gari ba abin da yake bukata jarabawa ce Allah ba shi gocin jarabawa wa idza nazala al-abd bi hadhihi al-manzila idan bawa ya sauka a mataki irin wannan sabat hayatu rayuwar shi take gidadi wa qarrat aynuhu idan shi kan yi fari ولهذا سمي الرضا wannan yasa aka ambace ta da arriba aka ambace arriba jannatin duniya aljanna ce ta duniya wa musaraha nabiyina sannan wurin hutawar bayi ne na Allah madaukakin sarki wa man radiya anillahi radiyallahu anhu wa man radiya anillah duk wanda ya yarda da Allah Allah zai yarda shi wa man radiya anillahi bil yasiri min arziki wanda ya yarda da Allah cikin abin da Allah ya bashi na arziki dan kadan radiyallahu minhu bil yasiri min al-amal to aiki kadan in kai sai Allah yadda in har Allah zai baka kyauta ka shiyar kadan ka hakura ka yadda to kai ma in kai wa Allah aiki dan kadan zai baka sakamako mai yawa to hakikatun rida hakikanin abin da yake yarda shine talaqi akamillahi al-amriyya addiniyya shine mutun ya hadu da hukunce hukunce na Allah wanda Allah ya umarce shi da shi a addinance wa akamil kauniyya da kuma hukuncin shi wanda ya kaddara kauni alkadariyya bin shirahi sadrin da yalwar kirji da kwanciyar hankali idan Allah madaukin sarki ce karfe abu kaza ka karka ta to dan me yasa aka hana ya baka misali Allah ce karka yi riba to ba maganan ka ce wai to sai an ga ma menene hikima balantana ma ka rika kokarin kamantawa cewa intamal bai'u mislar riba a ciniki daban riba daban saboda wa halallahu albay'a wa harrama riba to duk abin da ubangiji ya ce kai a addinance kai cikin kwanciyar hankali in sha'i haka in ya hana ka to haka nan idan ya kaddare ka da rashin kudi rashin lafiya rashin abu kaza rashin abu kaza wani sa'in a sanya wani ma yaji baya san ka a addabe ka da wani a katince ka da shi duk inda yana bata ka kai hakuri shi ma jarabawa na ibtila'i ne wa sururu nafsin da kuma farin ciki la ala wajhi takarruhi ba wai a bisa fuskan tilasti ba wata lambuzi ko kuma takurawa kar ka dauki matakin akan cewa ka rasa yanda zaka yi ka dauka cewa kaddara ce ta Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki ya dakar da mu abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu da shi wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya dauka musulunci da musulmi Allah ya kalli kasar da kafici da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayen mu da kakanninmu da malaman mu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu shiga da imani yan uwan mu da ba su lafiya a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya marwan ta Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin gudun cutar da addinin mu na musulunci ko ina su ka faɗin duniya muna roƙon ka Allah ka bar maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba su ikon bishi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu kan kauce ba muna da kuma Allah ka samu karfin zubatan mu ka saba farkin shaitani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu cika da imani